بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم رضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بالزبر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آه الحمد لله آه mun tsaya dai har yanzu karatunmu a cikin suratul baqara a farkon ayoyin wannan nata ayoyi na farko wanda jiya mun yi magana akan maganganun malamai tun daga kan sahabban annabi alaihi salatu wassalam abin da ya ƙasa da fahimtocinsu akan waɗannan haruffa da aka fara wannan karatu na alkur'ani da sunan suratul baƙara wanda kamar yadda muka yi bayani sun zo a surori guda 29 ne na alkur'ani haƙiƙa kamar yadda muka faɗa jiya ba'ari daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma manya daga cikinsu khulafa'ur rashidun ko in ce al-khulafa'ur rashidun sun tafi akan cewa waɗannan haruffa ba wanda ya san ma'anarsu sai Allah tabaraka wa ta'ala cikin masu wannan fahimta akwai sayyidina abubakar radiyallahu anhu akwai sayyidina umar radiyallahu anhu akwai sayyidina usman radiyallahu anhu akwai sayyidina ali radiyallahu anhu a wani zance duk da an samu kuma daga bakin shi a wani zancen ya yi musu ta'awili mun faɗa a jiya sai da aisha radiyallahu anha ta faɗa tana cewa annabi alaihi salatu wassalam da ta tambaye shi akan waɗannan wato hadisin sai da aisha na magana a suka sanya wannan ayoyin a cikin mutashabihat saboda ma'anansu ba a bayyane ke ba dukkan abin da ma'anan shi ba a bayyane ke ba ya zama mutashabihi so malamai da suka zo suka ga wannan ba ma'anan ba a bayyane ke ba to to ya zama da ya zama mutashabihi kenan so tunda ya zama mutashabihi ta shiga cikin wancan ayoyi na ayatan ta cikin surata al-imran huwa allazi anzala alayka al-kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna umul kitab wa ukharu mutashabihat ko fa amal yattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a al-fitnati wa ibtigha'a tawili وما يعلم تاويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا tunda ba a gane ma'anansu ba sun zama cikin mutashabihat sai ta ce to ta tambayi annabi alaihi salatu wasallam akan mutashabihat ga baki daya shi nassan hadisin ba yana nuni akan wannan ayoyin ko in ce wannan harufa al-huruful muqatta'a waɗanda ake fara suhoni da su ba amma sai malamai suka sanya su a cikin saboda su ma suna cikin mutashabihat duk abin da zaka faɗa kai ba nassi bane sarihi ba ma'ana bace bayyananniya mai hujja so wannan ya sanya a sai suka sa su a cikin wannan to hadisi abin da yake cewa ta tambayi annabi alaihi salatu wasalam akan wannan ayoyi mutashabihai sai cewa yayi a ulaika allazina sammahumullah fahazaruhum duk wanda kike ga yana kutsawa cikin waɗannan ayoyi mutashabihai to su ne wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya ambata wato masu neman fitina waɗanda suke neman tawilin wannan ayoyi tare da cewa ba wanda ya san tawilin su sai Allah shi ya sanya malamai suka ga suka kasu kashi biyu akwai salaf akwai khalaf salaf in na ce salaf ba ina nufin salaf da ta'arifin wasu jama'a na yanzu ba waɗanda suka ƙayyade wannan suna don a wannan zamani muna da ƙalubale a kan mustalahat na addini Ah, kamar ahalus sunna wani jama'a wasu mutane sun yi hayadakin wannan sunan tare da cewa su fa wannan ba ƙungiya ba ce jama'a ce aiki ne ba ƙungiya ba ne muke haɗuwa mu ce mu sunan mu ahalus sunna wani jama'a aiki ne muke yi sannan salaf ɗin nan ba wasu jima bane za su ce mu ne salaf a wasu mutane ne masu imani masu kyakkyawan aiki waɗanda suka wuce a ƙarni guda uku alƙurunus salasatul mufaddala su ne malamai suka yi ta'arifin su da salaf wanda ba saɓani a ciki amma an samu saɓanin sanya waɗanda suka zo a ƙarni na hudu da ƙarni na biyar amma in ya wuce ƙarni na biyar babu saɓani ta ba sa cikin salaf sai dai kawai kai ƙoƙari kai koyi da su so in na ce salaf ba ina nufin salaf irin wannan na wannan zamanin ba wasu mutane kawai da suka haɗu suka ambaci kansu da salaf haka idan na ce ahlus sunna wal jama'a ba ina nufin waɗannan mutanen da suka hijakin wannan sunan ba suna kiran kansu ahlus sunna ahlus sunna a'a ina nufin ahlus sunna wal jama'a da ma'anan shi da annabi Muhammadu alaihi salatu wassalam ya faɗa to wannan salaf su suka tafi akan cewa da yawan sun tafi akan cewa ba a tawili irin na waɗannan ayoyi musamman wanda suke magana kan sufofin Allah tabaraka ta'ala kawai ana yin tafawir wasu kuma suka ce ana yin ta'wili to sai a kore abin da yake zahirin in ba zai dauku ba sai a dauki ta'wilin shi in ya karfafa da dalili da dai waɗanda bawabin ne na masu wannan fanni din almuhim abin da muke magana akai su waɗannan mutashabihat din ko in ce waɗannan alhuruful muqatta'a da malamai suka sa cikin mutashabihat wanda suka tafi a waccan fahimtar tun jiya mun riga ko sai waɗanda suka tafi akan cewa za a yi tawili to muna mun yi maganganu jiya akan su da yawa da maganganun da waɗansu su suka yi wanda daga ciki akwai waɗanda suka tafi akan cewa kawai wannan su- a- a- irin su alif lamim irin su alif lam ra irin su sad irin su nun da sauransu a, su ne waɗanda su ne waɗanda unwani ne na sura kawai wasu suka ce kawai unwani ne na sura wasu suka ce a shi unwani ne na qur'anin gabaki daya kawai Ah, wasu kamar abdullahi bin abbas radiyallahu anhu yake cewa duk inda kaga wannan suna da ma'ana yace yanzu misali kamar alif lam mim yana nufin ana allahu a'lamu Da- haka abdullahi bin abbas yake fasarawa idan ya ce alif lam mim sai ce ma'anan shi ana allahu a'lamu alifun din nan yana nufin ana lamun din nan cikin allahu aka ciro shi mimun din nan shi yake nufin a'lamu yace idan kaga alif lam ra ra ni Allah yana ganin duk abin da ake yi in kaga alif lam mim sad ana allahu a'lamu ufassilu to ya yi irin isharori irin wannan a cikin fassarorin ma'anar shi Ah, akwai waɗanda ma sun tafi a irin tafsirin ibn arabi ah, al-hatami ya yi maganganu da yawa daga asrar na wannan wannan sura- su- ah, haruffa ɗin su ce don ka kalla ya zo a cikin sura guda 29 su ce wannan sura 29 idan ka bi za ka iske a manazil ne ishara ce zuwa ga manzila a alkur'ani yana cewa manazila hatta ada kala urjunil qadim ai manazil din nan sune guda 28 wal qamaru qad wal qamar qaddarnahu manazila azwata yana da manzila manzila guda 28 ko sai ce to wannan manazil ɗin guda 28 kowace manzila akwai isharar da take yi a cikin bayan Allah daga cikin waliyai da mukamansu sai ce to 28 ɗin nan manazil ɗin na taron wannan wanda shine adadin cikon surorin sai ce shine kaman alfalakul a'azam wanda a cikin shi ne su waɗannan a taurarin suke gudana shine falak ɗin sai ce to shi ne kamar a manzilar kutubi a cikin waliyai da ya dai yi maganganu wanda wannan shafin a ɓararinsu ne ah, kamar tafsiri ne da ishara wanda akwai maganganu da yawa akan irin wannan ɓarayi ɗin sannan ya ce idan muka kalli adadin haruffan gabaki ɗayansu harafi ne sa- ah, saba'in da takwas saba'in da takwas saba'in da takwas harafi ne saba'in da takwas idan ka diba masu ɗai-ɗai-ɗai guda uku ko sai ka tara da masu biyu biyu biyu biyu guda tara guda tara ga guda tara sau biyu zai baka goma sha takwas goma sha takwas ga uku shi zai baka ishirin da ɗaya to ishirin da ɗaya sai masu uku uku guda goma sha uku su kuma za su baka talatin da tara talatin da tara ga ishirin da ɗaya shi zai baka a a sittin ko sittin sai masu biyar biyar guda biyu in ka hada da sittin zai baka saba'in sai masu hudu hudu guda biyu in ka hada da shi zai baka saba'in da takwas sai ibnu arabi ya ce to waɗannan saba'in da takwas ɗin akwai hadisin annabi alaihi salatu wasalam da yake cewa al'imanu bid'un wa saba'una shu'batan ko a- a- alaha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha an tariq manzo Allah ce shi imani ga baki ɗayan shi yana da shu'ba shu'ba wajen saba'in da wani abu sai ibn arabi ce da wani abun takwas yake nufi shine waɗannan harufan al-huruful muqatta'a sai ce to kowace ɗabi'a kowace wata sufa ta imani ko kowace sifa ta imani tana ɗamfare da wani harafi ɗaya ne daga shi wannan alhuruful muqatta din sai ce wanda ya san shi ya san shi wanda bai san shi ba bai san shi ba kenan ta haƙiƙin waɗannan a shu'abil iman din yana da alaka da waɗannan harufan sanayyaka da wannan harufan su- akwai isharar da suke maka da za su maida ka zuwa ga waɗannan shu'abil iman din ko yace shine ma'anar al-imanu bid'un wa sab'una shu'batan annaha qawlu la ilaha illallah wa a- a- alaha a alaha qaul la ilaha illallah ko a wani hadisi ce afdaluha la ilaha illallah wa adnaha imadatul azan tariq sai ce to wannan bid'un din takwas ne shine ma'anan 78 adadin waɗannan al-huruful muqatta'a wallahu alam dai a waɗanda za mu iya takaita na amma abin da da ƙarshe nake so in faɗa shine babu hanya mafi inganci cikin fassarar su kamar faɗar malamai mafi yawa zaka ji sun ce Allahu a'lamu bi muradi wannan ita ce hanya mafi inganci da za a mu'amalanci waɗannan haruffan Allah tabaraka ta'ala bai nuna bai faɗi mai yake nufi da su ba annabi alaihi salatu wassalam bai faɗi mai yake nufi da su ba ko da ta ishara kawai dai ya faɗe su haka jiya mun yi magana a yanda yahudawa suka zo suka same shi suka ce ai ana so a faɗi adadin shekarun addinin ka ya yi dariya kawai sun ba shi misali sa- shekara saba'in da ɗaya saboda alif lamin sai to ai ban da shi ma akwai wani ya ƙara suka sake kashe duk suka shiga cikin rudani suka ce kasu sun rasa wani lissafi za su ɗauka Ah, haka zalika wasu suna cewa za ka iya amfani da waɗannan haruffan ka gano wani abu kamar lokacin da ah, Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da alif lam mim gulbatin rum fi adil ard ko ah, suka kirga akwai waɗanda suka yi hisabi suka gane to cikin shekara nawa ne ma za a samu ah, nasaran wa hum min ba'di galabihim ko sai yaglibun fi bidhi fi bidhi sinin so duka dai waɗannan maganganu ne ma'abota fannin suna da shi amma dai salama kamar da na faɗa shi ne abinda jamhur na malamai suka ce cewa ba a fassara su ko kuma ko ka yi ijtihadin ka biya waɗanda suka yi tawilin ƙarshe ka maida wa Allah ilimin su Allahu a'lamu bihi Allah shine ya san ko Allahu a'lamu biha ko Allahu a'lamu bi muradihi biha menene nufin shi a cikin sanya waɗannan harfa babu wanda ya sani warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullum min inda rabbina malamai kafafu a ilimi ko abin da suka doke suka tsaye akai kawai shine amanna bi mun yi imani da waɗannan alif lam mim da sauransu da sauran duk mutashabihan qur'ani kullum min indi rabbina dukkan su daga Allah suke shikenan duk da masu a tafsirin qur'ani shi kansu akan wannan aya din suna yin magana akai ko suna cewa a أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تاويله كو وما يعلم تاويله إلا الله والراسخون في العلم سيسا وقفي أبرا وما يعلم تاويله إلا الله وسيسا وقفي أنا وسيسا ويعلم تاويله إلا الله والراسخون في العلم ولكن سكا وقفي تا أكا أجي تو أنا سو أتنزى مكا معنا دقا وما يعلم تاويله إلا الله sai kuma warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bi kulli min inda rabbina sai a ce abinda ake so wa ma ya'lamu tawilahu illa Allah warrasikhuna fil ilmi so anan ma yana daga abin da yake taimaka malamin tafsiri sanin qira'o'i dan duk inda kaga an aje waqafi akwai ma'anan da ake kiran ka zuwa gare shi akwai ma'anan da ake kiran ka zuwa gare shi wanda hakan kuma yana iya kawo fahimtoci daban-daban wanda dole malamin tafsiri akwai bukatuwa ya rika kula da waɗannan wurare saboda ya rika gane ma'anonin da hakan ke ɗauke da shi ba haka nan bane ba za ka iske wakafi a nan wasu sun tsaya wasu sun ki tsayawa sun kai shi can yana da alaƙa da ma'anonin ƙur'ani ne kar mutane su ɗauka ko dan kawai aya ce ta yi tsawo sai ka diba inda ka ga ya dace kawai ka tsaya ka huta sai ka sake ɗaukan sabon numfashi ka tafi a'a duk akwai ma'anoni hatta yadda za ka ga wasu sun karanta da bambancin wasali a cikin kira'o'a din nan duka dai akwai wannan so kowanne yana da matukar muhimmanci a kula da shi a cikin tafsiri alif lam mim zalika alkitabu la fihi hudan lil muttaqin ko zalika alkitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin zalika alkitabu zalika ishara ne mai nuni zuwa ga wanda yake ba'idi ba kusa ba. To, shin zalika likitabu za a fasarta shi da haza likitabu wajen fassara? Kenan sai a ce wannan littafin wanda shine alkur'ani larai ba fi babu kokonto a ciki, haka za a fasarta? Ko kuma za a ɗauke shi akan zalika wancan sai a yi ishara zuwa ga nesa, to na ɗauke shi a wancan akwai abin da hakan zai bada ma'ana in an ɗauki ainihin ita kalmar a yanda take a zalika ɗin to idan muka kalla wannan a malaman shi ma sun yi maganganu a kai daga ciki wasu suka tafi akan cewa kawai zalikal kitabu shine hazal kitabu wannan littafin da ke hannun alqur'ani la raiba fihi babu kokonto a cikin shi abinda ake cewa ar-raib shine duk wani abu da zai haifar maka da shakka zai haifar ma da shakka da kokonto da rashin yaddan da abu yana zama an rai to amma a kore shakka a ciki ya fi kaiwa mubalaga cikin gaske shi fiye ma da kore ƙarya da aka ce ma babu ƙarya a ciki to akwai shakka kenan amma babu ma shakka a ciki balle ma ƙarya fa a harar kazib kenan ko shakka ma babu saboda a shakka ƙarya ta fi shakka zama garanti ko saboda idan muka duba maratib na ilm hawa hawa ne ko akwai al'ilmu akwai azzannu akwai ashakku akwai aljahalu ko kowanne akwai a a matakin shi da ma'anan shi gurin malaman usul fiqi to kasancewar shakka an kore shakka ya fi kawo mubalaga akan ma a ce ba ƙarya so da haka alqur'ani ko shakka ma babu a cikin shi balle a samu ƙarya a zalikal kitabu idan kuma aka fasarta shi da zalika akwai maganganu da yawa zalika wasu suka ce to zalika ishara zuwa ga wancan littafin shine lauhul mahfuz wasu suka ce a'a tun a makka Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa annabi alaihi salatu wasallam farkon saukowar alqur'ani Torin farko farko ya faɗa masa yace inna sanulqi alayka qawlan thaqilan Allah wannan wahayin da ya zo maka na Alƙur'ani sannu a hankali za mu saukar maka da wani zance mai nauyi. Menene wannan zance mai nauyi shine takalifin shari'a. A yi kaza, a bar kaza, a yi. Ba haka bane. ba haka bane farkon musulunci kawai in kada la ilaha illallah muhammadu rasulullah shikenan amma ka'idoji da dokoki a yi kaza har magana haddi in ya zo kai wanda ma bai yadda ya kaza ba sai an masa kaza a cikin haddi akwai na kashewa a cikin haddi akwai na yanke hannu a cikin haddi akwai na bulala da sauransu ko duk waɗannan kaulan sa ne amma bai faru ba sai da ya zo madina duk waɗannan hudud ba a yi ko ɗaya ba a makka sai da aka zo madina so lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam madina wannan surar ita ce ta farko kamar da muka yi bayani sai ta fara masa da cewa zalika likitabu wancan littafin da muka baka labarin shi in nasa nulki alaika qaulan thaqila to yanzu ne lokacin zuwan shi la raiba babu kokonto da man tunda muka gaya maka zamu faɗai zamu kawo maka shi sama da shekara goma kana jira daman ba dan zai zama kokonto bane tunda muka ce zamu baka qaulan thaqila lalle zamu baka to gashi yanzu lokacin shi yayi daga yanzu za a fara shimfiɗa ƙa'idojin shari'a wanda hakan zai kai ga haddi wanda dukkaninsu ƙaunar saƙila ne sai ka yi a bayan da an yi laƙin sarahin ka an ce kawai in ka ga dama ne abinda duk ka ga dama ka yi kawai abu ɗaya muke nema a wurinka ko amma yanzu sai aka ce to fa tsakaninmu da kai dole ne har ma in baka yi ba akwai haddi lalle kaulan sakila ne so shine inna sanulqi alayka qawlan saqilan waccan da aka faɗa maka a makka to gashi lokacin yayi zalikal kitab wancan labarin da muka ce zamu kawo maka shi to gashi yanzu la raiba fi da muka ga ma zamu kawo ai babu kokonto la babu kokonto fihi hudan lil muttaqin a cikin alqur'anin wannan da muka akwai shari'a ga masu jin tsoron Allah idan kuma karanta zalikal kitabu la raiba fihi wannan littafin babu kokonto a cikin shi to ba a cikin shi bane shari'a take a shi shi ne ma shari'a idan muka karanta fihi hudal lil muttaqin a cikin shi akwai shari'a to idan muka kuma karanta shi hudan lil muttaqin shi shine ma shari'ar kawai shari'a kashi biyu ne akwai a hidayatu dilalatin wanda shine aikin annabawa da dukkan masu wa'azi waɗanda suka halifanci annabawa a shari'a ta nuni za su faɗa ma ga daidai ga rashin daidai amma su shiryar da kai ɗin hidayatu taufiqin wannan sai Allah tabaraka wa ta'ala shi ya sanya wasu ayoyin zaka ga Allah tabaraka wata'ala yana cewa wa innaka latahdi ila siratal mustaqim ko amma wani gurin kuma sai ka ji yana cewa laisa alayka hudihum walakin Allah yahdi man yasha to shine bambancin kenan akwai hidayatu dilala akwai hidayatu tawfiqin hidayatu dilala shine aikin annabawa to a wannan martaban ne Allah yake cewa kana shiryarwa ya rasulullah kuma da duk waɗanda yake dorawa aikin shiryar da jama'a ta wannan ne amma idan ka je Allah ya mai da shirya zuwa gare shi shine a gaya ma wa'azi fa ba shi ke sa mutum shirya ba dan da wa'azi kwarewa da wa'azi shi ke sa mutum ya shi gaskiya da zamanin annabi alaihi salatu wasallam ba a samu kafiri ko ɗaya ba dan ya fi kowa iya wa'azi ya fi kowa tabbas ya fi kowa garanti amma kuma da hakan yayi ta yin wa'azi ana samun wanda suna kiyawa ko so shi ya sanya a can ma'anar shi ke ma'anar shi kenan hidayatul dilalatin to ko da mutum zai yi imani ko ba zai yi ba annabi a wurin shi wajibi ne wa mutum wannan wa'azi malamai da suka yi wa gadon annabi wajibi ne su wannan wa'azin ba ruwan su za a dauka ko ba za a dauka ba za mu tsaye akan haka akan ayoyi da ke gaba innal ladzina kafaru sawa'un alaihim anzartahum aw lam tunzirhum ko sawa'un alayka ba a'a sawa'un alaihim su kafiran da ka musu wa'azin da karka musu wa'azin duk ɗaya ne dan ba za su imani ba amma tun da ba za su imani ba to kai kuma a wurinka ka koma ka ce to ba za ka yi wa'azin ba kai da kai da karka yi kai ba ɗaya bane a wurinka kai kai ta yi ko da ba za su imani ba shi yasa ce sawa'un alaihim bai ce sawa'un alaika ba ko duk da kafiran sun maidawa annabi shu'aibu alaihi salatu wasallam irin wannan ko suka ce sawa'un alaika su wai suka ce wannan fa damuwanka ne a wa'azta am lam takum min alwa'izin ko kai wa'azin ko kai kai wannan damuwanka ne mu dai ba imani zamu yi ba to amma a magana Allah tabaraka wa ta'ala su annabawa ba sawawan alaihim bane ba su kam da su yi da karci da bambanci a wurin waɗansu mu'ayyanan kafirai wanda za mu tsaye akan ayar da ma'ananta da kuma ishara zuwa ga kima da darajar annabi alaihi salatu wasalam da fifikon shi akan sauran manzanni a ayar za ta mana ishara haka idan mun zo kanta zalikal kitabu la riba fi hudal lil muttaqi su wane ne muttaqina dinnan ko al muttaquna dinnan ma'anan dai takawa a malamai sun yi fassara da yawa kan me a takawa daga ciki shehu tijjani radiyallahu anhu ardahu annabihi da maulan mushibra radiyallahu anhu ardahu annabihi sun tafi akan wata fassara ladifiya mai cike da ma'ana a suka ce a imtisalul awamir wajtinabun nawahi fi zahir wal batini min haisu yarda la min haisu tarda in aka ce tsoron Allah shine imtithalul awamir kai duk abin da Allah ya ce ka aikata kai ka kwatanta shine idza amartukum bi shay'in fatu minhu mastata'tum wa idza nahaytukum an shay'in fantahu to kai abin da zaka iya yi wa idza imtisalul awamir wajtinabun nawahi da kuma gudar dukkan abin da Allah ya hana fi zahi batini kai abin da Allah ya saka a fili da boye ka guji abin da Allah ya hana ka a fili da ɓoye kuma ka yi shi min haisu yarda la min haisu tarda ka yi ayyukan ibadar yanda Allah yake so ba yanda kai kake so ba yanda Allah yake so za ka yi ba yanda kai kake so ba to wannan shine ma'anan takawa da maganganu dai da yawa da aka yi amma dukkan su ta mai baiti ibaratu na shatta wa ma'ana ka wahidun duk ibarorin da za su faɗa dai za ka ga ya koma zuwa ga ma'anar bin Allah tabaraka wa ta'ala ta hanyar ayyukan alkhairi da ya umarni da gujewa munanan ayyuka da Allah tabaraka wa ta'ala ya hana sai ce to wannan nan sufa ta almuttaqun almuttaquna din nan da alqur'ani ke zai musu shari'a ga sufofin su sune allazina yu'minuna bil ghaibi sune masu imani da ghaibi a allazina yu'minuna bil ghaibi su ne suke yin imani da gaibi. Yuminuna bil gaibi zai iya ɗaukan ma'ana guda biyu, kuma kowannensu malaman tafsiri sun tabbatar sahihiya ce. Allazina yuminuna su ne waɗanda suke yin imani bil gaibi da gaibi. Menene gaibi? Abin da ya faku ba su gani ba, duk sun yi imani da shi. To wannan a sai ya zamana ma'anansu duk abin da Allah ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari sam'iyat dukkan sam'iyat ba abin da muka gani amma mun jama mun yadda Annabi alaihi salatu wasallam ya faɗa mana an mutu za a tashi ba wanda ya je lahira ya gano an tashin ya dawo amma da aka faɗa mana mun yadda bayan nan akwai wuta akwai aljanna akwai siradi akwai kaza duk labarin rashin kiyama Annabi ya faɗa mana duk mun yadda yace mana akwai mala'iku duk inda muke ma akwai mala'iku tare da ma'arifizun min qawlin illa ladayhi raqibun atidun ko mun yarda amma ba wanda ya ga mala'ikan kuma ba mu taba aunawa ba cewa yaya da cewa idan muka shiga kabari za a tashi kowa a maida masa rai a zaunar da shi mala'iku su shigo ba wanda ya yi tafakkurin cewa wannan dan kurkutun wurin nan ina zai iya tashi macin da aka kwantar da ni sai da aka diba sai cin tsawon fadin fadin fadin kamar ta aka dora itatuwa ta ya za a iya tare da ni zaune a wannan dan ramin dan misisi har ma wai mala'iku su iya zuwa har ma a zo da annabi sallallahu alaihi wasallam a gurin a ce ma za ta kulu fi fi fi hazar rajul ko amma duk sai muka yadda to waɗannan abubuwa kenan har ma ya faɗa mana akwai Allah dukkan mu ba wanda ya ga Allah muka yadda to wannan su ne al-imanu bil ghaibi mun yi imani da abin da bamu gani ba wasu ka ce a'a allazina yu'minuna bil ghaibi waɗanda suka yi imani a ɓoyensu ba wai bakin imaninsu kan harshe ba a imani da zuciya ake nufi sun yi imani sun gaskata Allah har a cikin zukatansu to wannan fassara to an fitar da munafikai su imanin munafikai a bayyana ne kawai akan abin da suka bayyana kadai amma a zuciyarsu ba su yi imani duk abin da suka faɗa ba to in aka ce allazina yu'minuna bil ghaibi wanda suke yin imani na gaskiya imanin zuciya to an fitar da munafikai mu'minan zalla ake magana shi abin da ya shafi gaibu kashi biyu ne akwai gaibun da shi ne ya faku akwai kuma gaibun da shi ne da kai ne ka faku daga shi shi baya fakuwa gaibun da shi ne ya faku daga labarin aljanna labarin wuta labarin tashi alkiyama da mala'iku da sauransu duka waɗannan gaibi ne waɗanda a ɗan adam sun faku daga garin ɗan adam ko amma akwai gaibi kuma kai ne ka faku daga shi shine Allah tabaraka wa ta'ala shi Allah tabaraka wa ta'ala ba gaibi bane duk lokacin da ya zame maka gaibi a wurinka ya zama gaibi kai bawa ko amma ba shi bane ya zama gaibi kai ne ka faku daga shi ba shi bane faku daga kai ko a ayar ali imran tana cewa su- suratul arafi tana cewa a a wala nas'alanna al- wala nas'alanna al mus- mursalin wala naqussanna alaihim bi ilmin sai ce mi wa ma kunna ghaibin wa ma kunna ghaibin Allah ce duk abin da ake mu mu ba a fake muke wa ma kunna ghaibin so ashe duk lokacin da muke rayuwa ba mu ga Allah ba ba mu- to ba Allah bane ya faku mu ne muka faku dan me an tambayi Imam Malik Ah, me yasa ba a ganin Allah bayan kuma saman ne sai ce ai shi Allah albaki ne mu kuma bayi a wannan duniyar wannan duniyar faniya Allah albaki wa anta alfani la yastati ulfani an yanzura ila albaki ko an yara albaki ba fani mai kare ga wanzanje ba wato akwai abubuwa da yawa a ƙarƙashin wannan abun wanda wannan shine mataki na farko na ilimin a tasawuf wanda shine zai kai ka zuwa ga a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam faɗa wani hadisi yana cewa a hadisi kudusi ne shahararren hadisi man adali waliyan fakar azantu bil harbi hadisin ya tafi yake cewa wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu allazi yasma'u bihi wa basarahu allazi yabsuru bihi wa yaduhu allati wa raj- wa rijluhu allati yamshi biha ko wala in sa'alani an shay'in law tayannahu wala in ista'azani an shay'in law izannahu anan Allah ya ce kuntu kuntu kuntu kuntu har sau hudu kuntu sam'ahu kuntu basarahu kuntu yadahu kuntu rijilahu akwai isharori da yawa waɗanda in ka bi za ka isa kan abin da ake ishara zuwa gare shi daga nan in ya zama kuntu kuntu kuntu ɗin nan su hudu kamar yadda ya faɗa ko sai ya fara baka tasarifi kuma ƙarshen tasarifi shi damar ai wala in sa'alani la wutiyannahu wala in sa'azani la uizannahu duk abin da kake so za a ma duk abin da baka so za a ma za a hana ka shikenan tasarifi kenan shi yasa har akwai wani hadisi da yake ƙara fasarta wannan shi wannan bawan ya kai matsayin da a rubba ash'asa a gabara zai timraini ko madafu'un bil abwabi law aqsama ala allahi la barrahu so ya zama ya fara samun wani yanki na tasarifi na Allah tabaraka wa ta'ala to akwai abubuwa karkashin wannan to shine ah, allazina yu'minuna bil ghaibi ay wa ma kunna ghaibin allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna salata sannan su ne kuma waɗannan almuttaquna din ba sufar su kadai bane imani kadai dan a wani hadisi ah, duk da hadisin zai zama da'ifi ah, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al imanu uryanun wa libasuhu taqwa imani uryan tsirara yake Ba- shi kadai ba zai yi ba sai an hada shi da tsoron Allah shine tufashi kamar dai a sarkin garinku ya fito ba riga ba wando ya fito a yanda yake din nan idan ya fito a haka za a maida shi ba za a yi zaman fadaran nan ba mutane ba za su yadda ba amma fa da ya sanyo riga shikenan in ya shigo irin wannan shiga tashi shigo fada sai ga an tashi ana gyaggyarawa duk abin da ya faɗa an zartas to shin lokacin da ya fito ba riga ba shi ba wannan wanan amma shin me yasa ba a bar shi a matsayin an yarda sarki ba to yanzu mutane rigunan nan ne suke mulkarsu ko kuma rigar idan rigunan suke mulkarsu fa wannan wani magana daban amma in mai rigar ne yake mulkarsu me yasa ranar da ya fito ba rigar ba sai da an yi zaman fadan ba Eh, so wannan shine ma'anar haƙiƙa da shari'a akwai abubuwa da yawa a haɗe a wuraren al'imanu uryanun haƙiƙa kenan wali ba su taqwa shari'a kenan in ka haɗa su shine wa man ajma'a bainahuma na ga wani yana ta kokarin ah, wai wannan magana an danganta ta da Imam Malik kaza kaza ƙarya ne wane to ko bata tafi ga Imam Malik ba za ta fi da wannan hadisin ai man tasawwafa ولم يتفقها فقد تزندق ومن تفقها ولم يتصوف فقد تفسق ومن اجمع بينهما فقد تحقق zai tafi da wannan hadisin ko bai tafi da waccan ibarar ta Imam Malik ba radiyallahu anhu wardahu so allazina yu'minuna bil ghaibi sai ce to wa yuqimuna salata so da haka sai sun hada da shari'a ayyukan shari'a su hada da sallah ita ce kolkoluwa a cikin ayyukan shari'a wa yuqimuna salata wa mimma razaqnahum yunfiqun sannan suna ciyarwa daga abin da muka ba su anan malamai da yawa sun tafi akan ma'anar wa mimma razaqnahum yunfiqun shine zakka zakka wasu a zakka ta wajibi wasu kuma suka ce a sadakar ta dawu'i ne ake magana ala ayi halin dai magana ce da kowanne a sun duba dalilansu da suka tafi akai masu cewa sadaka ce ta tawu'i sun tafi akan ta duk inda Allah zai faɗi zakka zai faɗe ta da sunanta ne yana faɗanta da sunanta ne allazina yuqimuna salata a menene wa aqimus salata wa atu zakka zaka ta ganin abu sallah abu zakka abu sallah abu zakka da sunanta suka ce duk inda kaga bata zo da sunanta ba ko ana nufin sadaka ta tsawi wanda suka tafi akan cewa zakka ce ta wajibi saboda ai an koro rukunnan musulunci din ne an faɗi maganar imani an faɗi maganar sallah to yanzu ma wannan infaki din nan ciyar da dukiya to zakkar wajibi ce ake magana ba sarka ta ɗauki ba su sun bi siyakin zance ne ba ainihin zahirin kalma ba so sai suka fassara shi da a zakka ce ake nufi ta dukiya idan muka lura wannan ayoyi ƙwara biyu sun haɗe mana babbar ibada ta zuciya ita ce imani allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna salata ma razaqnahum fi wa allazina yu'minuna bil ghaibi sannan suka hada mana da babbar ibada ta gabbai wa yuqimuna salat sannan suka hada mana da babbar ibada ta dukiya wa mimma razaqnahum yunfiqun to dan ka kalli wannan in ka kalli wannan zaka ga ita ta kawa labudda sai an hada abu guda uku take zama itiqadi a zuciya na ɗaya kenan aiki a gabbai na biyu kenan sannan sadaka da dukiya na uku wato idan aka yi ibadar zuciya sai kuma a yi ibadar jiki da jika idan ba su haɗu ba ta ƙawa ba ta samu an fahimta su waɗannan su ne a gurguje yana ga kamar lokacinmu ya yi nisa sosai subhanallah lokacin ya nisa sosai a yi afuwa na tsawaita karatunmu yau ya wuce adadin mintocin da aka ɗauka kuma ina ga zai haramta mana karatun masailin sauri ko saboda lokacin ya riga ya cika so za mu tsaya a nan insha Allah Uh, sai a halka ta gaba idan Allah tabaraka wa ta'ala ya kai mu abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu Allah ya mana gafara albarka sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi karbil izzati amma yasukun salamun alaihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin okay